أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine a sunan na al-imam abi dauda a sajistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu salati shi ma zan mu tashi babu na 121 babu marra al-istiftah bi subhanakallahumma wa bihamdik baban da ke bayanin malaman da suka ga cewa mutum zai buɗe sallar shi du'a'ul istiftahi kenan da cewa subhanaka allahumma wa bihamdik mun ga nau'i nau'i na du'a'ul istiftahi cewa jiyawa ne to wanda suka ta yi cewa da subhanaka allahumma wa bihamdik ga ita zaka buɗa abu da zai ambato mana su kuma da hadisan da suka kawo da dalilin su amma nan gurin kafin mu fara abin da yake ma kan mu jan hankali wanda malam murtala wannan malamin da ka aika mana jiya me wannan darsukan masu yawa wanda wannan abin da kaɗai yake nuna mana cewa wajibi ne mutum a wannan zamanin da muke ciki na rikici da hayaniya wajibin shi ne neman ilimi ya tsaya zurfafa a cikin ilimi komi ya rika shi bisa basira yanzu kamar irin wannan da ya kawo wannan maganganun da wannan bayanan da yake yi ka tabbatar da cewa kai in ba karatu gare ka ba babu wanda zai je tunkare shi ya ce mishi ya ce mishi abin da yake ba daidai bane ya tafi akan cewa bayanan da yake yi sallah wannan da ake gabaki ɗayan ta shirka ce azumin ma da ake yi aikin banza da wahalar da kai ina Allah ya ce watannin ma gabaki ɗaya wata ɗaya ne Allah ya sani shahar Allah ya kira shi babu zancen shuhur kai shahar ma da ya zo cikin Qur'ani babu inda shahar ya zo yana nihin wata inda ko wanda ya isa ya kawo mishi babu wani wata da Allah ya wajabta wa mutane suke azabtar da kansu dan wahala sallah da suke ce dungure dungure na banza kuma kaga hafizi ne makarancin qur'ani ne ya san tafsirin ya san fasarar ya san fasarar yanzu wanda bai karatu ba ina zai tunkaru wannan da sauraron inji ɗaya daga cikin shi inji abin da yake faɗa sai da na saurare su duka don saboda yadda yake bayanan yake ta kawo firman muka masu yawa yace kuma akwai wanda ya sai kawo mishi sallah cikin qur'ani qur'aniyun ne ina ga zurfi ya wuce ma abinda 'yan ƙura'anikin suka ta yi don naji yana raddi ga cewa wannan ƙalubale ne ga 'yan ƙura'aniyun cewa sallah wannan da kuke gabaki ɗayan ta ma siffata gabaki ɗaya shirme ne dungure-dungure ne na banza wanda Allah bai umarce ka ba a cikin ƙura'ani waye isa ya kawo mana sallar asuba raka'a guda biyu sallar magariba raka'a guda uku sallar azzafar yace kawai wasu kattan banza ne mutanen banza makareta su maliku su ahmad makareta azzalumai suka zo suka kafa muku shirme kuke tabi wani malami ya zo yana bashi amsa yace mishi ayi sallar wannan da ka zo kake ta inkarinta ka tuba zuwa ga Allah shi bai yayi kawai ce kyarar kawai ki ce bai yayi shirman banza da dungure dunguren wahi saboda babu a Qur'ani azumin wannan azabtar da kai babu hajjuwa ya gina ɗakin kun je kun gina wani ɗakin banza kayan wahi kuna ta zuwa duk shekara ya kun tayi a ina aka ambata a ƙur'ani duk wanda yake da a cikin ƙur'ani ya kawo mishi yau yau zai bari ya rika yi wani ya malami ya mishi nasiha cewa ya rika yin sallan nan tun da annabi ya zo da addini haka ake ta yin ta karnuka bayan karni ya ce mishi wannan da ka faɗa cewa tun zamanin annabi har zauwa yanzu haka ake sallah magana ka ce ba na aya ɗora aya bisa hannuna cewa ga abin da Allah ya ce kawai ƙur'ani sak duk inda ka ji sallah a ƙur'ani Allah yana nihi karatun ƙur'ani karatun ƙur'ani duk inda ka ji azumi kawai Allah yana nihin kamewa game da dukkan wani aiki na haram babu wani abin da aka sani na azumi ko wata sallah ko wannan kawai karatun ƙur'ani shine dare ba dare ba rana kawai mutum ya lazumci karatun ƙur'ani kiyaye haram shine bibiyayya ga Allah babu wata sallah da aka kawo dan duk abin da aka gaya mishi cewa zai kawo aya kawai kawai ka kawo aya duk motsin da zaka yi wanda ya mishi nasiha ce ya koma zuwa ga sallah ya ce mishi eh banni dan saboda babu ita qur'ani babu a qur'ani aikin banza aikin wahi kuke mushrikai kafirai makiya Allah masu yin sallah ke wadi yace shirka ce da bautar dodon banza kuke yin sallar da ake yi yace mishi to yanzu naji zan tuba da kake cewa in tuba in koma ga Allah ya rika yin sallah yanzu abin da nake so yau yau kinnan zan tuba gobe da sallah asuba zan fara yanzu mu fara da ita zo koya mana ita a Qur'ani ina Allah ya ambace ta cewa sallah raka'a biyu ce za a yi da sallamewa guda da zama da kaza da kaza nuna mini yau a Qur'ani da ita zan fara mu fara da ita kannan mu je ka koya mini azhar amma da ayoyi da ayoyi in baka da aya kau ka shafa mun lafiya ya yarda da annabi ya yarda da annabi don wa kawo qur'anin malaman tajwidi su ma aka ce da wata kalkala da wani wani mutanen banza mutanen wuri kariyo babu wata kalkala babu wani tajwidi Allah ya sabko littafin shi ku zo kuna ta labta mishi kareraki na banza da wai wanda ba Allah ya ce a karanta shi haka nan ba alaikun sana
wannan malamin akwai wani makwabcinmu duka wasa biyu bai kuma hana shi ne to kaga yanzu fa a cikin wannan abin da ake magana da mabiya fa suna zamani suna kara wanda ke bukata ya tabo ni ko malam murtala aika mishi wa'azuzzuka wallahi malamin tarihin islam ya kuma mutane kuma ni ko aure ta san suka jama'a da suka wanda kwanan yin da zai kashe mata mara ya na ya kuma da wani abu a rataya a ganin shi wasan bugun shi a kan kawai ya ce ya wasa ne saboda me aka ce ai wannan addini suka samu da kwanan suka ce gwamnati a gidansu ne har baban suka da gida to kaga dan Allah ku ga yadda bata da muguwar fahimta take kai mutane zuwa ga wannan abu in wasu ƙananan saɓanunuka da na cikin addini mutum yana ganin cewa babu matsala to yanzu irin wannan saɓanunuka irin wannan abubuwan da wannan shirin in mutum bai karatu ba zai hudda kanshi kuma yanzu shi mai wannan aƙidar babu wani cikinmu na wanda ya isa ya zamana da shi ba wanda ya isa ya tunkare shi ya zamana da shi babu wanda ya isa ya zamana da shi don saboda duk abin da kace mishi duk abin da kace mishi motsi kaɗan kace duk abin da kace zaka kawo mishi in dai ba a ƙur'ani ba ne kawai shirka ce kaka kawo mishi shi da wani hadisi da wasu malaman littattafan fiki mutanen banza sun zo sun ɓadda ku kuna bauta musu dodo su ne gumkokinku su ne gumki a gumki ya ɗauke su to kaga wannan duka me yasa na kawo nan kisa yan uwa zaburar da mukan cewa in ma akwai wani lokaci da ya kamata mutum ya tashi ya nemi ilimi a dage mutum ya dage nemi ilimi ya tabbatar da ya samu ilimi hakika na tabbas shine wannan lokacin saboda wannan ra'ayi kan kwanan na ta Abdul Jabbar ta kare kuma wata kuran ma ta taso wata wanda bai da ilimi sai ya rasa ma in dai mutum yana cikin awamun nas bai yi karatu ba ko kuma ya yi karatu bai yi zirhi ba ya taba wanda ake cewa kawai ka samu nasarar ka shiga harkokinka to wannan idan shi ya yi bai isa bai kare kan shiga wannan aƙidar in sun taho in Allah ya jarabe ka wani dan uwanka ne ko garin ku suka zo suka zamana ana kallon kai ne malam zo ka kare mun wannan abu ya zaka iya ina wace amsa zaka bashi baka da wani dalilin da zaka zamana da shi kana ji kana gani akan ƙarya yake amma wallahi in kuka zamana da shi jahilai sai su fahimci cewa kai ne makaryaci shine mai gaskiya dan saboda ga ayoyi da dama da suke nuna cewa kawai bin qur'ani shine sak addini bin qur'ani sak dukkan wani abin da ba a cikin qur'ani ba shirme ne hmm shi kawai fahimta shi ce haka nan fahimta shi ce haka nan kaga Oman Azur wajen fasara ma sai kaga wani kurakurai wanda yanzu Ka'aba ma da ya fasara ta da cewa Ka'aba gabbai ake ni gabban dan adam ake ni ja'ala Allahu al-ka'abata baital haram Allah ya sanya gabban dan adam sune kiyaman lin nasu kowa akan sa yake tsayuwa duk inda ga dan adam kaga fasara da kai wani malami in ka nura da yake mishi raddi malamin a ƙarshe sai cewa jama'a cikin gurbin ya ce jama'a duk wanda yake son bayanin sallar da bayanin kaza cikin ya koma ta gehe ya tambaye ni na ƙare tattauna da malam da malam awwal malam awwal sunan shi dan ya ga ba zai iya mishi ba duk wanda ya kasance bai da ilimi wannan ka tunkare shi ma kai zaka sha kasa dan ba ka isa ka kawo mishi dalili ba kuma jahilai a kallon da zasu kawai shi yake da gaskiya zai ja mutane da dama in ka je ka ce ku yi zama da shi da munazara da tattauna da shi he ma ta yi sababin ɓacewar wasu don zai nuna musu cewa kai mai ɓatacce shi shi ke kan gaskiya don baka da dalili baka da hujjar da zaka kare shi kuma idan duk wanda aka ce ma musulmi yau cewa kawai ku zo mu riƙe ƙur'ani sak babu garuwa shi da komi gani zai cewa wannan magana ita ce gaskiya ƙur'ani shi kaɗai Allah ya sabko bai sabko ba wani littafi to kaga wannan neman ilimi yan uwa ke zama wajibi a gare mu a yanzu in kana ganin matsalar bata shahe ka ba zuwa gaba baka san me zai faru ba kawai abin da yake magani ka tanadi neman ilimin ka ka zamana a bisa kanshi kana da bayyinatin min al'amr kana da hujja akan komai duk lokacin da wani shirme zai zo alal aqalli ka kare kanka da shi الإمام يكتشى حديثي ندري بكوي دسبعين حدثنا عبد السلام بن مطهر أخبرنا جعفر عن علي بن أبي بن علي الرفائي رفائي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال يكتشى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل annabi ya kasance sallallahu alaihi idan ya tashi da daddare ma'ana iza arada alqiyama in yayi nihin tashi misalin shine iza qumtum ila salati ma'ana iza aradtum alqiyama ila salah kabbara sai yayi kabbara sun mai kulu sannan sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu summa yaqulu sannan sai yace la ilaha illa allah salasan so uku summa yaqulu sannan sai yace allahu akbar kabiran ita ma salasan yace a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi summa yaqra sannan sai fara karatu kenan wannan annabi alayhi salatu wassalam da ita yake fara qala abu daud abu daud yake cewa وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن أبي الحسن بن علي عن الحسن مرسلا الوهم من جعفر كسكرا دغ جعفر yake nan ya mana bayani ne kan kuskuren da yake abkuwa cikin hadisi Abu Dauda yana da irin wannan hadisi na 771 al-Imam yake ce haddathana Husain ibn Isa akhbarana al-Qubul Gannam akhbarana Abdul Salam ibn Harb al-Mulai an Budayl ibn Maisara an Abi al-Jawza an Aisha qalat take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta sala annabi ya kasance idan ya bude sallah ma'ana in zai bude sallah kala sai yace in ya buda ka yace subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak sumka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu wannan ita muka sani ba tare da karin wancan na baya da Abu Dawud ya kaba wanda shi yayi nuni zuwa ga wahami Abu Dawud yake cewa hazal hadisi laysa bil mashhur an Abu Salam ibn Harb zai bayyana mana wata illa wannan hadisin ba shahararre bane daga Abu Salam ibn Harb ya ce lam ya ruhi illa ɗalƙi bin gannam ba wanda ya rawaito sai ɗalƙi bin gannam an rawaito wannan kissa kissa sallah daga budayil jama'a da dama sun rawaito ta lam yadhkur fihi shay'an min haza ba su ambaci ba wani daga cikin wannan ibn khuzaima yake cewa Allah mashi rahama da jin kai al-imam al-hafiz yake cewa la na alamu fil iftitahi subhanaka allahumma khabaran sabitan inda ahlul ma'rifa bil hadisi bu san ba wani hadisi ɗaya ingantacce da za a buɗe sallah da subhanaka allahumma daga wajen malaman hadisi ingantacce wanda yake kyan sanadi gami da hadisin Abi Sa'id sannan sai yake cewa la na'lamu ahadan bu san wani ba wala sami'na bihi ista'mala hadha alhadisi ala wajhihi cewa wani ya aikata wannan hadisin akan yadda yake hadha alhadis wala mazkuru fihi shay'an min hadha bu sa ambaci ba wannan al-Imam al-Munziri yake cewa yana nihin du'aul istiftah dara qudni yake cewa Abu Dauda ya ce ba wanda ya roto hadisin nan abdulsalam bai rawaito shi ba daga ɗarki bin gannam wannan hadisin ba mai ƙarfi ba ne wannan shi ne ƙarshen magana shi tirmizi ya huddo shi da ibn maja ta hanyar harisa bin abin rijada daga hamza daga aisha harisa la tajbi hadisi ba a hujja da hadisin shi muslim ya huddo cikin sahihin shi daga hadisin abda shine ibn abi lubaba umar bin al-khattab Allah ya yarda shi ya kasance yana bayyana wannan kalmomi ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk amma mawqufi ne daga Umar abada ba a san ba cewa ya ji hadisi daga Umar ya ji hadisi dai daga Abdullahi dan Umar ana cewa ya ga Abdullahi dan Umar ya ga Abdullahi dan Umar amma bai ga Umar ba an rawaito wannan magana daga Umar dan Khattab marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam darqutni ne yake cewa abin da yake mahfuzi daga Umar cewa daga aiki daga fadar shi ne ya ambato hadisin wanda ke marfu ya ce huwa sawab kuma shi ne daidai nan bayanin illa ne wanda hadisin ya inganta budawa da wannan a matsayin du'a'ul istifta amma nan yana bayanin illa ne ta wata hanya ba kore hadisin ga baki ɗayan shi ba babe na 122 al-imam yake cewa babu sakata inda liftita babin da ke bayanin shiru wajen bude sallah hadisi na 772 al-imam yake ce haddasana yaqub ibn ibrahim akhbarana isma'il an yunus an al-hasan qala yake cewa qala samura samura yake cewa hafiztu sakata tayni fi salah na har da ce yin shiru guda biyu a cikin sallah saktatan idza kabbara al-imam yin shiru lokacin da liman yayi kabbara hatta ya kara har sai ya fara karatu kenan shine yin shiru ga du'a da istifta wa saktatan da kuma wata shiru idza faraga min min fatihatil kitab in idan ya gama fatiha sura wannan fatihatul kitab wa sura inda ruku'i da sura a wajen ruku'i kenan lokacin da ya gama fatiha ya gama sura wajen ruku'i da kuma sai yayi wannan shiru yace fa ankara zaka alaihi imran ibn husain imran ibn husain ya mushi inkari kala sai ke cewa katabu fi zalika ila madina ila ubay sai suka rubuta takarda zuwa ga madina wajen ubay fasaddaka samura ya gaskatar da samura ya ce eh haka ne sallar take abu dauda yake cewa kaza kala humayr haka humayr yake faɗa cikin wannan hadisi yace wasaktatan da shuru iza faraga min alqira'a idan ya gama karatu hadisi na 773 al-imam yake ce haddasana abubakar bin khallad أخبرنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسنتي يسكت سكتتين يناين شرو غدا بيو إذا افتتح صلاة إذن يبود صلى وإذا فرغ من القراءة كلها, كلها هكا إن يغم كراتو غبا دايا fassara wancan hadisin da ya gabata ne cewa min fatihatul kitabu was sura da fatihatul kitabu da sura fa zakara ma'ana ya ambaci ma'ana bi ma'ana Yunus hadisin ma'ana hadisin Yunus da ya gabata yace amma nan gurin malamai sun yi sabana an ce mana mu duba sanadin da kyau anil hasani an samarata bin jindu hasan shine hasan ibn abil hasan al-basri hasan al-basri to nan gurin yayo ruwaya daga samura malamai sun yi sabani gami da sauraron hasan daga samura shin ya ji hadisi daga gare shi mai sharhi yake cewa ina cewa cikin ingancin sauraron shi shu'uba yake cewa lam yasma minhu shay'an bai ji komi daga samura ba wakila wasu kace ya ji hadisin suna kadai daga gare shi bukhari yake cewa ali ibn al-madini yana cewa ga bukhari zai ka mana magana shi ali ibn al-madini yace sima'ul hasan min samura sauraron hasan daga samura sahihin mai inganci ne wa man asbata muqaddamu ala man nafa yace wanda ya tabbatar shi ake gabatarwa ga wanda ya kore haka al-Imam Shaukani ya faɗa wannan ka'ida ce ta ilimin hadisi al-musbitu muqaddamun ala nafi duk wanda ya tabbatar matukar malaman hadisi ne shi ake gabatarwa ga wanda ya kore nan wasu sun ce Hassan bai ji ruwaya daga Samurah ibn Jundub ba nan kuma wasu al-Imam al-Bukhari daga malamin shi Ali ibn al-Madini sun ce ya ji to su da suka tabbatar magana su ake dauka haka al-Imam Shaukani yake faɗa ya ce kuma hadisi ne wanda alimamu tirmizi ya saha hashi daga hadisin samura a gurare da dama daga cikin sunan kinshi shi alimamu tirmizi Allah mashi rahama da jin kai daga cikin hadisan da tirmizi ya inganta wanda hasan ya rawaito su daga samura naha an bai'ul hayawani bil hayawani nasi'a an hana cinikin dabba da dabba da jinkiri da hadisin jarud dar a haƙo bil jar makwabci shi ya cancanta da gidan makwabcin shi in ya tashi saidawa shi ma shi ya rawaito shi da hadisin la tala anu bi la'anatillah wala bi ghadabillahi wala bin nar shi ma shi ya rawaito shi daga samurat ibn jundub kuma tirmizi ya inganta shi da hadisin as-salatul wusta salatul asr shi ma hasan ya rawaito shi daga samura sai kasance wannan sune hadisan da suka ya rawaito su tabbas ne sun cancanci a inganta su ke nuna cewa ya ji hadisi daga wajen shi don haka tirmizi ya inganta shi hadisi na 774 al-imam yake cewa حدثنا مسدد أخبرنا يزيد أخبرنا سعيد أخبرنا قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وإمران بن حسين تذاكرا سني مذاكرة مذاكرة تعلمي وند من سني cewa ƴan uwa kamar yadda malaman ta'alimul muta'allim suke karantar da mu ilimi dole sai da muzakara fal ilmu bil muzakarati qama wartafa ilimi sai da muzakara yake tabbata da wanda ke sa'an ka ne da wanda ke kasa da kai ne da wanda ke sama da kai dole sai da muzakara gashi nan sahabbai ne suke muzakara ilimi tsakaninsu yace fa haddasa samurata bin jundub annahu hafiza ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam taini samura ya bada labarin cewa shi ya hardato shuru guda biyu da annabi yake yi saktatan iza kabbara wa saktatan iza faraga min qira'ati ghairil maghdubi alaihim waladdallin yin shuru guda lokacin da yayi kabbara da yin shuru guda lokacin da ya bude ta farko dai mun san cewa ita ce idan saboda du'a istiftahi ta biyun kuma zan mu gami ake nihi da ita lokacin da ya gama karatun fatiha ya kai wala dalilin sai nan yayi shiru yace fa hafiza zalika samura samura ya harrato wannan wa ankara alaihi imran ibn husayn imran ibn husayn ya mushi inkari yace fa kataba fi zalika sai suka rubuta zuwa ga wannan ila ubay ibn ka'ab zuwa ga ubay ibn ka'ab kaga suka yi rikici suka yi sabani shi wannan ya tahi kan kaza ne ya tahi kan kaza ba tsinuwa suka yi aka watse ba rubuta ma wanda ya hisu suke bincike su samu wanda ya hisu yace su ubayy ibn ka'af kana fi kitabihi ilaihima sai ya rubuto a cikin rubutun nashi aw fi raddihi alaihima ko kuma cikin maido musu da yayi anna samura qad hafiza samura ya hardace shine akan daidai kaga ya tabbatar mishi cewa samura ne akan daidai kai kai kuskure kuma ya sallama yace wa alam ka sani anna has annahu hasal min hazihi ruwaya wallati qabla salat subutun salasin salasu saktat idan kan nura a cikin nan hadisin guda wannan da wanda ya gabata yin shiru guda uku ta tabbata ba guda biyu ba ba'adal ihramu bayan harrama wa ba'adal fatiha da bayan an yi fatiha wa ba'adal surati da bayan an yi sura mu nura da kyau can baya ai mun ga hadisin cewa ce mana yayi nan gurin min fatihatul kitabi wa sura inda ruku'i bayan an gama fatiha an gama sura za a ruku'u ma sai ayi shiru kahin aje zuwa ga ruku'in nan kuma gashi ya ce mana bayan an ce gairul magdubi alaihim wala dalin kaga nan kuma an tabbatar da cewa fatiha ma in an gama ta ana yin wani dan shiru wasu ka ce wakila malamai suka ce a salisa a kafu min al'ula ta biyun ta ukun ta yi sauki gami da ta farkon wasaniya da ta biyun wa zalika bi miqdaru man tanfasilu qira'a an takbir wannan kawai da a bambance tsakanin karatu da kabbara ma'ana kana ƙari kana ƙari karatun sura kawai sai ka ce Allahu akbar kamar ka jona karatun da su Allahu akbar kin ne ka tafi to shi yasa ake son dan bambancewa kin wanda mun gani cewa kamar da al-Imam Shatibi yayi nuni bambancewa tsakanin sura guda biyu ko da karatun Qur'anin ne ka kare wannan sura ka kai tsaye ka shige ta kawai ka shiga wacce ka wuce ka dan yi shiru ka dan wanda ba mai yawa ba da kuma sai ka dauki wata sabo so dan kan mai sauraro ya doka cewa ci gaban wacce sura ne to sai zama tunda ka'ida ce ta karatu to hatta cikin sallan ma sai ai haka nan kana gama karatu ka dan yi shiru ka a yi dibin cewa wannan liƙe yake da wancan shi yasa ghairul magdubi alaihim wala dalin amin ba ka wala dalin amin ba a gama a jone wani sai ya ce kenan ma amin kin ma tare take da fatiha shine yake cewa wa qala ashabur ra'ayi yace wa qad zahaba ila istihbab hadhihi saktati salasa wanda suka tai akan cewa mustahabi ne wannan shurukin guda uku al-Imam al-Auza'i da Shafi'i da Ahmad da Ishaqa ashabur ra'ayi da Malik suka ce dukkan shurukin wannan makaruhi ne busu dauke su ba saboda karhin hadisan da suke suka taho da su hadisi na 775 al-Imam yake cewa haddathana musanna Hanafiya sun tahi akan shurukin wannan dan su sun ce wannan yar shurukin da liman zai kai kuma anan zaka karanta fatiha da gaugawa dan ce wajibi ne karanta fatiha kamar da zan da can gaba karanta fatiha wajibi ne ga mamu ko liman ya bayyana ko bai bayyana ba kuma yadda al-imam al-bukhari ya tai al-imam yake ce haddasa ibn al-musanna akhbarna abdul a'la akhbarna sa'id bi hadha an qatada an al-hasan an samura qala yake cewa saktatani hafiztuhuma ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yin shiru guda biyu na hardato su daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala fihi sa'id yake cewa kunna li qatada muka ce ma qatada ma hata ni saktatani wannan shurukin guda biyu wanne ne qala sai yace iza da khalafi salatihi idan ya shiga cikin sallar shi wa iza faraga min alqira'a haka in ya gama qira'a summa qala ba'ar sannan sai yace wa iza qala ghayrul maghdubi alaihim waladdallin haka idan ya ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin fa'ida a cikin ruwaya abdurazak daga hassan al-basari ya ce samuratu bin jindub ya kasance yana limantan mutane sai ya kasance yana yin shuru guda biyu a cikin sallah idan ya buɗe sallah du'a istiftahi kenan haka in ya gama karanta fatiha sai mutane suka aibanta mishi yin hakan kin da yake sai aika ma ubay ibn ka'ab takarda cewa mutane sun aibata mini wannan abin da nake yi mai yiwa na mance su suka yi harda ko kuma ni na harda ce su suka manta kaga nan gurin ladabi da wanda yake ma limancin ba sahabbai bane sama yake da su a ilimi da farala da daraja amma da suka mishi inkari kuma da wasu a cikin sahabban sai ya aika cewa mai yiwa su suka mance ni nan mance su suna tuni ubayy ibn ka'ab yake cewa bari kai ka har da ce su suka mance na saboda sun yi abin nan shi zai raba musu gardama abu isa ramli yake cewa abu dauda yana ce mana rawahu amr ibn ubayd qala fihi salasu sakatat yin shuru har guda uku yahya ibn sa'id yake cewa fa qultu lahu sai nace mishi samura fa'ala allah bi samura wa fa'ala allah aikata ma samura kaza da kaza ma'ana mishi addu'a kirki da yaji cewa an ba da labarin cewa shi ya shi ya hardace su sun yi kuskure hadisi na 776 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn shu'aib ahmad ibn shu'aib ya ba mu labari akhbarana muhammad ibn fudail an umara وحدثنا أبو كامل شين أبو كامل الجهدري أخبرنا عبد الواحد أن أمار المعنى أن أبي زرعة أن أبي هريرة قال يكي تيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi ya kasance idza kabbara fi salati in yayi kabbara cikin sallah sakata sai yayi shiru baina takbir wal qira'a tsakanin kabbara da karatu fa qultu sai nace mishi bi abi wa ummi fansak kama aihiyata da ma'aihina ara'aitu sukutaka baina takbir wal qira'a ba ni labarin shurukin da kake yi kamar nan gurin al'ada ce ta in za a ma sarki magana ce ranka dade duk za a koyi kalma ce ta girmamawa to sahabbai wannan kalma bi abi anta wa ummi ita ce suke kaddamarwa ta girmama annabi kahin su yi mishi magana yace akhbirni ma taqulu shurukin nan da kake tsakanin kabbara da fara karatu ba ni labarin me kake cewa kala sai ce ana cewa ne Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bain al-mashriqi wal maghrib Allah ka nisantar da ni tsakanina da zunubaina kamar da kan nisantar tsakanin gabas da yamma ma'ana ka raba ni da su kai mini gafarar su Allahumma an ƙini min haɗaya ya Allah ka tsabtace ni daga kurakurai na ka saubul abiya da mina danas kamar tuha fara gami da ƙazamta Allahumma gasilni Allah ka wanke ni bisalji da kankara wal ma'i wal bardi da ruwa kuma da ruwan sanyi nan gurin al-Imam Tibi yayi nuni zuwa ga wani bahasi yace fa qala yumkinu an yakunu yumkinu an yakuna matsaluba min zikr salji nan ma'anar addu'a ce da al-Imam Tibi zai mana taujihi yace tana yiwa ya kasance abin da ya nema annabi da ya ambaci as-salj wal bard ba'da ma bayan ruwa kuma aka kawo kankara da ruwan sanyi dan saboda duk abin da za a yi misali da shi to ya zamana a zahiri abin ana yin hakanan kin hakanan kin tana haduwa kamar yadda annabi ya ce a wanke shi da zunubin daga zunubin shi bisalji wal ma'i wal bardi bayan an samu ruwa babu bukatar wajen wankewa kuma sai an sa kankara da ruwan sanyi amma ya ce ɗibi abin da ya sa annabi ya gama su don saboda ya tattaro dukkan wani nau'i na rahama da gafara bayan an mushi rangwame don saboda bice zahin zunubi da azabar wuta wadda ita ce ƙarshen zahi daga cikin shi da Allah magan laraba suna cewa baradallahu madja'ahu Allah sanya yadda makwancin shi ma'ana rahimahu Allah mashi rahama kawai wa waqahu min azabin nar kiya shi daga azabar wuta shine kawai abin da annabi yake ne yace abin da ke karfafa an siffanta ruwa da sanyi cikin hadisin Abdullahi ibn Abi Aufa kamar ya sanya zunuban su ne a matsayin jahannama shi kuma ita dan saboda zunuban su ne sababin samun shiga jahannamar to sai zaman akai ta'abirin su zahin su game da ta'abirin zahin wuta wuta ku abin da ke kashe ta ruwa musamman ruwa da ya kasance mai sanyi ya ce fa'in ƙurta idan ka ce algusulul baligu inna ma ya kuni bilma ilhari falima zakar albard falima zakar zalik idan ka ce ruwa mai zahi sanin mune cewa ruwa mai zahi ya fi ƙarfi wajen wanki ba ruwan sanyi ba sai mu ce muhyi sunna yake cewa waye muhyi sunna al-imamul al-imamul bagawi laqabin shi ne muhyi sunna Allah mashi rahama da jinkai yace ma'anahu tahirni min az-zunubi yana nihin ka tsarkake ni daga zunubai ya ambace shi ne dan mubalaga wajen tsarkakewa la annahu yahtaju ilaiha ba dan yana buƙatar hakan kin ba an yi hujja da wannan hadisin inji a cikin mirqat akan shar'antuwar yin addu'a tsakanin kabbara da kira'a sabanin abin da ya zo da shahara daga Malik yayi hujja da kuma an yi hujja da addu'a jawazud du'a fi salati addu'a cikin sallah da abin da ba cikin albana alkur'ani ba ne saɓanin malaman hanafiya mun gani a cikin bukhari in ba manta ba cewa malaman hanafiya sun tahi cewa addu'a cikin sallah in mutum zai dole he ta kasance da lafazin qur'ani kamar su rabbana rabbana da makamantansu amma wata addu'ar daban wadda wani lafazi ne daban in kai sallah ka taɓa mun ga wannan magana a sharhin bukhari to yace wannan hadisin hujja ne akan su akan roga zawancan mazhabi nasu dan ga annabi yayi addu'a cikin sallah ne kuma ba da ayar Qur'ani ba sannan addu'a ta zo ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda bayyana cewa ya kai matuƙa wajen kasancewar shi bawa kuma dan saboda karantar da al'umman shi dan annabi bai da zinuban da zai buƙaci har a kankare mushi su da wannan siffar da yake faɗa amma dan ya karantar da mu ya karantar da mu abin da zan mu rika yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan yawan gurin wannan baban na gaba bindigau ne zan mu ɗauko bai taɓuwa aljihar bilbasmala bai taɓuwa a yanzu sai dai mu takaita a nan saboda na mukamar da zan mu kawo nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai allah ba mu lada na kuskure allah maɗaukin sarki ya mana gafara